أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم قراتمنا للتاف ياقوتة الفريدة muna cikin fasali na goma sha shida wanda yake bayani akan sharaɗoɗin wuridin nan na ɗariƙar tijaniya zo za mu tashi akan baiti na biyar na ƙarshen wannan fasali inda sayyidi muhammadu nazifi yake cewa wa firra min al-aswati inda tilawati wa min kulli mulhin ya mawaddiba subiyati تعدب ولا تلعب بختم ولهية ولا تترقب للمعالي الرفيعة وكن ذاكرا لله حبا لوجهه بلا خوف نيران ولا قصد جنة وبعد الفراج وبعد الفراج اصبر عن أكل ومشرب كنصف سويئات بدون ضرورة ولازم سكونا والسكوت لوارد فتظفر بالمنى بأسرع لمحة شين قرشان فصل با yace wa sirra min al-aswati ya kai muridi sadiki mai karanta auradan tijaniya idan ka zo karanta wuridinka na lazumin safe ko na yamma ko wazifa ko zikirin juma'a in hali ya kama kai kadai za ka yi to wa firra min aswati ka guje wa muryoyi ana so ka samu guri mai nutsuwa wanda ba kwaramniya firra din nan fi'ili ne amri na farra ya firru firaran alfiraru gudu ba to farra ya gudu ya firru yana gudu to fi'ili amursa shine firra shi yasa mai shari'a ce maka ce ai uhrub ka gudu ka guje wa minal aswati muryoyi da dukkan kwaramniya inda tilawati a lokacin da kake karanta wuridinka na tijjaniya lazumin safe ko lazumin yamma wanda dama babu sharaɗin jam'i kai kaɗai za ka yi shi ko kuma hali ya kama za ka karanta wazifa kai kaɗai ko za ka yi zikirin juma'a kai kaɗai to ka guje wa muryoyi wanda za su yi tashwishi gare ka su ɗauki hankalinka ina fata an gane saboda wannan muryoyin idan suna shigowa kunnanka lokacin wuridin za su dinga ɗaukar hankalinka kaga wannan yana nuna maka kenan bai kamata kana wuridi ko lazumi ka kunna rediyo kana jin labarai ba kamar yadda wasu suke yi an ce duk inda murya take ma ta mutane ka guje mata to ina kuma ga wanda zai jawo rediyon da hannunsa ya kunna ko kuma a'a ya bar wayarsa a kunne yana lazimi a bugo kaga dole za ta yi sauti wani ma kiɗa ne ringin ton ɗin nasa ko da karatu ne ko zikiri ne a ciki ba a buƙatar sa a lokacin da kake karanta auradanka na tijjaniya ka sawar ka a salin ko ma ka kashe gaba ɗaya don ko a salin take in aka bugo za ka ga haske dole hankalinka sai ya tafi gudu ana neman cikakken nutsuwa ne ta gaɓoɓi da ta zuciya da kuma hudurul kalbi saboda haka aka ce maka ka guje wa dukkan muryoyi da kwarabniya inda tilawati a lokacin da kake karanta wannan auradai naka ka gane ai ba ma muryoyin bai ce wani kurbi ha kama guje wa kusantar muryoyi fa innaha ko domin ita waɗannan kwarabniya da muryoyi tulhika minu za ta shagaltar da kai gabalin wannan wurbin da kake ta ɗauki hankalinka wa min kulli mulhin ba mulyoyi kaɗai ba ai wa firra min kulli mulhin ka guje wa dukkan wani abin da yake shagaltarwa ai mushgilu shine mulhin kamar alhakumut takasur kamar la tulhikum amwalukum wala auladukum duk wani abin da yake shagaltarwa da yake ɗaukar hankali ka guje masa lokacin da kake karanta auradanka ya mu'addiba sibiyati ya wanda yake ladabtar da yara ƙanana wannan cikon zance ne ya kawo saboda ƙarshen baitinsa ko ma kai ba malami bane mai ladabtarwa ko kai ake ladabtarwa ana buƙatar ka ka nisanci kwalabniya da dukkan wani abin da yake shagaltarwa a lokacin da kake karanta auradanka subiya din nan jam'u sabiyin jam'i ne na kalmar sabiyu yaro subiya din yara ƙanana kamar asubiyanu ne asubiyatu da asubiyanu duk ismul jam'i ne na sabiyu sannan ya ce ta'addab kai ladabi ya kai muridi sadiki a lokacin da kake karanta wuridinka na tijaniya ina fata an gane wala tal'ab bi khatimin kar kai wasa da zobe da yake hannunka kana karanta lazimi ko wazifa kuma kana mummutsa zobe walhiyatin kar kai wasa da gemu ya zama kana lazimi kana shafa gemu ko saje ko gashin baki kamar yadda aka karhanta wannan a cikin sallah to haka aka karhanta shi a cikin wuridinka na tijaniya kar ka yi wasa da zobe waliyatin da gemu wala ta tarakkab kuma lokacin da kake karanta wannan wuridi naka kar ga dinga bibiya lil ma'ali ga abubuwan ɗaukaka arrafi'ati wanda suke masu ɗaukakar daraja ai arrafi'atil maratibil aliyya wanda suke da martatobi na duniya al'aliyya kai koma na lahiran ne abin da yake nufi wuridin naka da kake karkas dinga sauraron a dalilin wuridin naka Allah zai ɗaukaka ka a wani matsayi ya baka mukami na duniya ko mukami na addini kamar wilaya karka karanta shi da wannan niyya don ka samu falala ta duniya ko wani mukami arrafi'a maɗaukaki ko kuma mukami na wilaya karka saurari wannan ka ce wai don kai batijani ne dole sai ka samu kuɗi ko sai ka samu wata daraja ta duniya ko sai ka samu wani mukami na wilaya ai ranar da aka lakana maka auraden tijjaniya tun a lokacin ka gama zama waliyi ka gama samun dukkan wata ɗaukaka to kuma me za ka nema kuma ina fata an gane ka bari duk abin da Allah ya kwararo maka wannan tukuici ne amma kai ba shi ne muradinka ba ba shi ne hadafinka ba shi ne ma'anar wala ta taraƙab ai mun san muraƙaba ko mun san ma'anar raƙib to wala ta taqarrab a sama sai ai wala ta tashawwaf karka dinga daga ido lil ma'ali ga abubuwan ɗaukaka arrafi'ati madaukakiyar martaba wa kun ka kasance zakiran lillahi me yin zikirin nan ne dan Allah ai wa kun zakiran auradaka mukhlisan lillahi ka kasance mai zikirin auradan naka na tijaniya mukhlisan kana mai tsalkake zuciyarka lillahi domin Allah hubban kana yin sa ne domin soyayya da kauna li wajhihi ga zatin Allah ai muhabbatan fi zati kana karanta wurinka kawai dan kaunar da kake yi wa zatin Allah bila kawfi ni ranin ba tare da tsoron wuta ba ba kana karanta shi dan Allah ya kare ka daga barin shiga jahannama ba wala qasdi jannatin ba kuma nufin shiga aljanna ba wannan kololuwar maqamul ihsani ne kana bautawa Allah ne ba dan tsoron kare saka a wuta ba ba dan kwadayin kare saka wato ba dan kwadayin ya saka a aljanna ba ina fata an gane kawai ka karanta shi hubban liwaji kawai don ƙaunar zatin Allah wannan shine ƙololuwa ballantana kuma ka karanta shi don neman wani mukami ko don neman wani falala ta duniya ko wani dukiya ko wani abu daban dukkan kyale wannan amma fa ba laifi bane in ka gama wuridin naka ka daga hannu ka roki Allah bukatunka na duniya da na lahira wannan babunsa daban niyyarka da kake karanta wuridin kawai ya zama kana yi ne don ƙaunar da kake yi wa Allah. Bila kawai niran ba tare da tsoron mutace ba, jami na annaru ya ce niran, malam ya ce a jaran Allah wal musulmi na minha, Allah ya tsare mu da dukkan musulmai minha daga shiga wuta. Wala ƙasa da jannatin ba tare da nufin aljanna ba ko? Ai, malam ya ce me, razaƙan Allah wal musulmi na ko? A alaha, Allah ya arzuta mu da sauran musulmai gaba daya madaukakiyar aljanna ita ce jannatul firdausi amin wa ba'da al-faragi daga cikin shurudul kamali bayan ka'idar da wannan wuridi naka na lazumin safe ko lazumin yamma ko wazifa ko zikirin juma'a isbir an akalin wa mashrabi ka yi haƙuri ga barin cin duk wani abinci wa masharabin da shan wani abin sha ka nisfi suwai'atin kamar rabin sa'a kamar minti talatin kenan saboda waka ya kawo tasgirin sa'a ya ce suwai'a tasgiri ne na sa'atu kamar gwargwadon rabin awa da gama wurudin naka ka yi haƙuri karka ci komai karka sha komai biduni darura ba tare da wata larura da ta sa dole sai ka ci ko ka sha ba in akwai tsananin kishirwa to babu laifi don ka sha ruwa daga gama wurudin naka ko kuma akwai tsananin yunwa babu laifi don ka ci abinci bayan ka'idar da wurudin naka ko kuma a'a likita ya kayyade maka lokuta na shan magani kuma ka gama wurudin naka daidai da lokacin shan maganin wannan larura ce babu laifi don ka sha maganinka bayan ka'idar da lazuminka ko wazifa ko zikirin juma'a amma in babu wata larura to ana so in ka idar da lazumin naka ka yi haƙuri an akalin wa mashrabin gabarin cin abinci da kuma shan abin sha ka nufi suwai'a kamar rabin sa'a biduni larura ba tare da wata larura ba mai sharhi ya ce maka larura ita ce mi shiddatu ju'in wa adashin shine tsananin yunwa da tsananin kishirwa sannan ya ce wa lazim sukunan a lokacin da kake karanta wuridin naka ka lazamci nutsuwa ta gaɓoɗi daga asakina ne ka lazamci sukunan ai ba da faraji ka ji bayan ka'idar ma min alwurdi daga wuridin naka Allah so ka zauna ka yi tsam a guri ɗaya ba tare da motsi ba wasu sukuta da kuma shiru ba tare da kayi magana da kowa ba as-sukunu na gaba ne as-sukutu kuma na harshe gabar ka ba tare da ta motsa ba harshen ka ba tare da ya furta komai ba ina fata an gane da yace sukunan ailin a bai ga gabobi a samu nutsuwa saboda me liwaridin domin waridi waridun ilahi da yake gangalowa ga zuciyar bawa ka gane ai kamar wani menene network ne da yake zuwa bawa lokacin da yake karanta wannan auradai to bayan ya gama wuridin ma wannan waridin yana ƙara gangalowa a zuciyarsa daga halara ta ubangiji to ana so idan ya gama domin ci da sha nan da aka hana a baitin baya yana yanke wannan waridin domin zuciyarka ta fita daga wannan huduri da kushu'i ya tunaninka ya koma ga abin da zaka ci ko abin da zaka sha shi yasa aka ce ka yi hakuri sannan ka samu nutsuwa ta gaba da kuma yin shiru ba tare da furta komai ba saboda kare yanke maka wannan waridin ko ka ga muridin zai ci gaba da zuwa a zuciyarka tsawon gwargwadon labin awa guda idan kai idan ka kiyaye wannan sharadi bayan ka'idar da lazuminka ko wazifarka ko zikirin juma'a ka yi haƙuri baka ci komai ba baka sha komai ba kuma ka zauna a gurin ka yi tsam da ranka baka yi motsin komai ba baka furta komai ba to walidin nan zai ci gaba da zuwa fata zufara sai ka rabauta bilmuna da abin da ake nema shine madadi wanda yake zuwa daga halara ta ubangiji za ka rabauta da abin da ake guri bi asra'i lamhatin da mafi gaggawan kimtawar ido abin da zai dinga zuwa maka da yawa da gaggawa zai dinga saukowa kana downloading ɗinsa a zuciyarka amma daga kayi motsi mai ƙarfi ko kayi wata magana ko ka sha ko ka ci wani abu to ya yanke network ɗin zai yanke waridin zai daina gangarowa ina fata an gane madadin da kake samu zai zo ƙarshe sai kuma wani wuridin da za ka yi nan gaba ko wani lazumi to alhamdulillah mun gama fasali na goma sha shida Allah kai mu gobe za mu tashi fasali na goma sha bakwai da zai bayani fi arkanul wurdil ahmadi wan nuril muhammadi alhamdulillah